بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi masu albarka ce gaba da karatun da muke a wannan majalisi cikin wannan littafi mai albarka a ƙidat ahlus sunna wal jama'a yau muna sha shida ga watan shawwal hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyar sati da ya gabata mun tsaya akan gaba fadan malam da yake cewa min al-aqaid as-sahihati wal a'mal al-qayma qawima wal akhlaq al-fadila wal adab al-aliya aw wal adab al-aliya قال العقيدة هي ما يحكم به الإنسان في قلبه وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة يعني يحكم بقلبه على شيء فإن وافق الحق فهو صحيح وإن خالف فهو باطل gabanu wannan bayani da malam yayi akan al'amari na aqida ya mai da murtani akan al'amari na mutanen da suke huce gona da iri game da ɗorawa wani nassi abinda bai ɗauka ba. Misali, faɗan mazala sallallahu Alaihi wasallama da ya ce, An a'lamu bi umuri duniyakum. Ku ne mafi sanin al'amuran duniyanku. Isa ta huce bayani ya gabata kan dalilin da mazala sallallahu Alaihi wasallama ya faɗi wannan magana. shine lokacin da ya zo madina ya iske mutane suna wahala ga hawan dabino domin yin kilili sai zamanto ya ce musu ba sai sun yi wannan wahala ba da aka zo shekara ta zo dabino bai yi kirki ba ya haɗu wannan lafazi ya haɗu wannan magana cewa an tum'alam bi umuri duniyakum wasu malumai sai suka faɗaɗa wannan magana ta manzala sallallahu alaihi wasallama suka kai ga halattar da abin da ya zamanto haram ne suka halattar da riba alhali kuma gashi nassi nassosi ingantattu masu yawa sun haramta riba da nau'in ta guda biyu riba al-fadl da riba nasiya na daga cikin ribal fadl fadan manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kawo mushi dabino na khaybar mai kyau ya tambaya ce ma hada kullu tamri khaybar hakaza menene wannan dukkan dabinnan khaybar haka suke sabai suka ce lakin na akhudhu sa'a min hada bi sa'id muna ɗaukar sa'i guda na wannan mu ba da sa'i guda biyu na dabino wanda baya da kyau wasa'aini bi salasati sa'i guda biyu na mai kyau da sa'i guda uku wanda baya da kyau fa qala hadha ainu ar-riba zala sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine takbimar riba kenan riba al-fadl a kalkashin wannan malam da yace wa qawluhu min al-aqaid as-sahihati wal a'mal al-qawimati wal akhlaq al-fadila wal adab al-'aliyah yace al-aqidatu ma yahkumu bihi al-insan wadan shi da yace aqidodi na daga cikin wannan aqidodi ingantattu da ayyuka tsayayyu kyawawa da haluka masu kyau masu falala da ladubba madaukaka sai ce al-aqida ma yahkumu bihi al-insanu fi qalbi abinda ake cewa aqida shine abinda mutum yake hukuncin wani abu a cikin zuciyar shi ya kudirce shi wannan abin da ya kudirce ko aqida shi kad takunu sahihatan tana iya kasancewa ingantatta wa kad takunu ghairu sahiha tana iya kasancewa kuma ba ingantatta ba abinda mutum zai kulle a zuciya iya iya kasancewa gaskiya ne iya da inganci kuma iya iya kasancewa baya da gaskiya shi yasa yace hukunci ne yani yahkum bi qalbihi ala shay fa in wafaqa al-haqq fa huwa sahih ina abinda mutum ya zartar da hukunci akan wani abu in ya dace da yanayin gaskiya to wannan gaskiya ne wa in khalafa fa huwa batil in kuma ya sabawa waqi'i ya sabawa gaskiya to wannan banna ce ba gaskiya bane ba a wannan gaba muka tsaya قال المؤلف رحمه الله الفرق بين العقيدة والعلم إنا بمبنشن عقيدة دا إلمي قال والفرق بين العقيدة والعلم أن العلم أن تدرك الشيء على ما هو عليه ilimi bambancin ilim aqida da ilimi ilimi shine ka riski abu abu sa yanayin da yake ka san shi takamaiman sani misali mutum ne yanzu yanzu ya shigo wannan masallaci ya iske muna karatu ya huta a tambaye shi a ce ina suwa ne ce ai na bar su suna karatu labarin da ya bada ilimi ne ko ba ilimi ba ne ilimi ne domin ya san abin da ya hwadi tabbat haka nan ne to wannan sai a ce mai ilimi wal aqidatu an ta'taqida qalbak qalbaka alayhi aqida shine an taqi an ta'qida qalbaka alai shine ka kullar da zuciyarka a bisa wani abu wa tasbituhu aw tanfihi ko ka tabbatar da shi ko ka kore shi wal aqidatu a'am kenan da wannan ma'ana sai zamanto aqida ta hi daukan ma'ana mai fadi min haythu innahu qad yusibu al insan al haqqa ta bangaren mutum iya iya dacewa da abin da ya kudurci ya dace da gaskiya bilwaƙai a cikin waƙayin abin waƙad la yusibu kuma mai yiwa ya kasa dacewa da gaskiya amma ilmu fa innahu yusibu qat'an shi kuma ilimi tabbat mutum iya na iya dacewa da abin da waƙi ko da gaskiya wal aqidatu akhassu min hayth innal ilma idrak mala yace ta wannan bangare aqida sai ta zamanto ta hike bantuwa domin ilimi riska abu ne sanin haƙiƙa abu ne wal aqidatu hukmun ita kuma aqida hukumci ne ولهذا فسرها بعضهم بأنها حكم ذهني الجازم dalilan haka wasu malamai suka fassara da aqida cewa hukumci ne na hankali a cikin kwalluwa yankakken hukumci fa in tabaqa alwaqi'a aw tabaqa ash-shar'a fil umuri shar'iyyati fa haqqun idan wannan hukunci na cikin hankali ko na cikin kwalluwa ya dace da waƙi yanayin abu ko kuma ya dace da shari'a a cikin al'amura na shari'a ya dace da ashar dokoki na Allah madaukaki fil umuri shari'a a cikin al'amura na shari'a fa haqqun to wannan sai zama to gaskiya ne wa illa fa hiya batilatun in ba haka ba to wannan aqida ba tattace fasara alfarqu bayna alaqidati wal ilm anna al ilma idrakun bila hukmi sai zaman to bambanci tsakanin aqida da ilimi ilimi riska abu ba tare da hukunci ba wa amma alaqidatu fa hiya hukmun ita kuma aqida sai ta zaman to hukunci ne ثانيا بمبنش نبيو أن العلم يطابق الواقع والعقيدة تخالف الواقع wani lokaci kenan ilimi shi na dacewa da waƙi aqida wani lokaci tana sabawa waƙi ba ko da lokaci ba ولهذا تعتقد أن فلانا تاجر وليس بتاجر dalilin haka wani lokaci zaka yi ka kudure a zuciyarka cewa wanawa attajiri ne shi kuma ba attajirin bane ba haka kake ganin shi iya kama da attajirai kawai sai ka ce wani attajiri ne ka yanki hukunci kawai akan shi attajiri ne amma kuma tana yiwa ba attajirin bane ba aw alimun wa laysa bi'alim ko kai tamanin shi ka ganshi da babbar riga da gemu yayi shiga ta malamai amma kuma sai kaga ba malami bane a waƙi sai kaga ba malami bane la'alla ma ka ganshi ya do ya huddo dan abin kurkutu iya bugawa gashi ko da sifa ta malamai a aw ta taqida anna hadha haram wa laysa bi haram ko kuma ka kudirce a zuciyarka wannan abu haram ne alhali ba haram bane ba lakin alladhi ta'lamu annahu haramun ma'anahu annahu haram sai abinda kasancewa haram ne to tabbat kasancewa haram ne mithlu qawlihi ta'ala kutamcin fada Allah madaukaki da yace hurimat alaykum almayta an haramta muku mataccen abinda ba a yanka ba na abinda yake da bukatar yanka fa naqulu innaha haramun li'annaha sarihatu ma za mu ce mataccen abu haram ne domin karara Allah ya ce an haramta muku shi qauluhu fadan malan da yace rahimahullah al'amalil qawima ayyuka tsayayyu datattu miƙaƙu tashmalul ibadat wannan ayyuka sun kumshi nau'o'i na ibadodi da annaha a'malun qawima domin ayyuka ne tsaidaddu mai kakku kama kala ta'ala kama yanda Allah madaukaki da yace dinan qayyima addini tsayayye mai kakke tabbatacce sabit fadan malam da yace qawlu akhlaqil fadila halulluka masu falala masu matsayi قال الأخلاق ما يتعلق به الإنسان في معاملة الناس من اللين والبشاشة وما إلى ذلك abinda ake cewa kyawawan halulluka shine abinda mutum yake tabi'antuwa da shi a cikin mu'amalar shi da mutane gane ko millinin na tabshin zuciya bai da tsanani wannan hali ne wanda ya ratayu da shi yake mu'amalantar mutane da shi wal bashashati da da sakin fuska ka gamu da shi zai ma dariya ba zai gintse fuska ba zai ma mulmushin dariya tarbe ka da farin ciki wannan ma kyawun hali ne wanda mutum yake mu'amalantar mutane da su wama ila zalika da abin da ya kama da haka na misali hakuri da jimri da jajircewa da abin da ya kama da haka qawluhu rahimahullah والآداب العالية دلدب مدوكك لدب لدبي ما يتأدب به الإنسان في نفسه abinda mutum yake ladabtuwa da a cikin karan kanshi wannan mu'amalar shi da mutane ce wannan kuma a karan kanshi yake ladabtuwa da shi bi haythu la ya'malu a'malan tukhillu bil muru'ati gulgudan ba zai yi ai wasu ayyuka ba ba zai aikata wasu ayyuka ba wanda za su lalata mashi mutuntuka mutuntaka da kyawawan halin shi da al'adu wanda ba sabawa shari'a ba wannan su ake cewa muru'a muru'a riko da kyawawan halulluka sannan kuma da rishin sabawa abin da ya zamanto al'ada wanda bata sabawa addini ba wannan muru'a ce misali na daga abin da ya zamanto ba muru'a bace ba a wajen mu a ga mutum dattijo da farin gemu ya zo ya sa kefi ya yi zanzaro ya ɗar mai tsatso kaga a wajenmu wannan ya saɓawa muru'a ya saɓawa al'ada ta tabi'a wadda ta zama ba ta saɓawa shari'a amma a wani wuri kuma ba haka bane ba misali a wajenmu baya baya daga cikin muru'a mutum a ganshi ya ɗar mazani buje ko amma ka je gwari ko ka je asiya kasashen asiya za ka samu buji ne za su darma ka ko indiyan bi ko pakistan ko abin da ya kama da haka to wannan su a wurin su wacce muru'a mu kuma a nan saɓanin abin mu ne dattijo a nan shi ne mutum ka gan shi da gariya da hula da cikin mutunci to zamanto mutum ya ƙumshi wannan abin da ake cewa adabul aliya almuru'a wannan shine ruko da muru'a abinda kai ya aikata abinda zai lalata mai wannan mutuntaka shi da kyawawan halulluka shi qawluhu rahimahullah fataraka ummatahu sallallahu alaihi wa sallama ala almahajjati albayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik wadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace ya bar al'ummar shi wanda tsira Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi alal mahajja absa tafarki albayda wanda ya zamanto bugaggar hanya ce wadda ta zamanto fara babu duhu tare da ita lailuha kana hariha daren ta kai ka ce ranar ta ne babu bambanci saboda haske la yazigu anha illa halik ba wanda yake kaucewa daga wannan tafarki miƙaƙe sai halakake qala al mahajjatu at tariq abinda ake cewa mahajja shine tafarki ko hanya wal bayda didd sauda kuma fara kishiyar baki ne wa ghayruha min al alwan da wanda ba ma baki ba fahiya tariqun abyad nayyir hanya ce fara bugagga mai kyau mai haske la yazigu anhu illa halik ba wanda yake karkata daga wannan tafarki sai halakake tariqin na iya zamantowa mu'annas na iya zamantowa mufakkar shi yasa can yace anha la yazigu anha dida cha can mahajja yake nan kuma tariq mala ya fassara shi qawluhu fasara ala zalika ummatuhu alladhina istajabu lillahi wa rasulihi wa hum khiyaratul khalqi min as-sahabati wat-tabi'in wallazi ittaba'uhum bi ihsan suka kasance ala zalika ummatu al-ummashi sallallahu alaihi wasallama ta kasance akan wannan tafarki su wane ne al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alladhina istajabu lillahi wa lirasul su ne wa'anda suka karba kiran Allah madaukaki umarnin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wahum khiyaratul khalqi sune kuma zababbu mafi alkhairin halitta min as-sahabati wat tabi'in daga sahabbai da tabi'ai wallazi tabauhum bi ihsan da wa'anda suka biyo su baya da kyautatawa suka bi tafarkin su mala yace khiyaratul khalq zababbun halittu taba'an ba'da al-anbiya' na ana nihin zababbun halittu bayan annabawa Allah ya zabi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan kuma bayan su ya zabi tabi'in akan kuma bayan tabi'ai ya zabi atba'u tabi'in akan kuma bayan atba'u tabi'in shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum fatarwaya ya fadi so biyu ko so uku kenan hiyayyen karni karnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan karnin da ya biyo bayan sannan karnin da ya biyo baya to wannan hiyayyen halittu ana nihin bayan annabawa li'anna afdalal khalqi humul anbiya domin mafifitan halittu mutane su ne annabawa thumma siddiqun sannan siddiqai masu gas masu yawan gaskatar umarni ko abin da ya zo daga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam sun shuhada sannan wanda suka mutu a fagen daga saboda daukakar da addinin Allah madaukaki sun salihun sannan nagartattun bayi wal asnafu thalathatu ba'da nabiyyin a kulluha mawjudatun fi sahaba malam yace wannan kamanni guda uku بعد النبيين بند النبوة كلها موجودة bayan annabawa afwan kullaha mawjudatun fi sahaba dukkan wannan kamanni guda uku suna cikin sahabbai suna tare da sahabbai as-siddiqun wa shuhada wa salihun fa fihim as-siddiq cikin su akwai mai yawan gaskatawa daga babban misali abubakar as-siddiq abdullahi bin abi quhafa radiyallahu anhu wa fihim shahid akwai shahidai wanda ya mutu a cikin daga basa kilguwa sabon manzala sallallahu alaihi wasallam wa fihim salihu cikin sa akwai nagartattun bayi fahum khiyaratu hadhihi al-umma kinan su ne mafi alkhairin wannan al'umma amma duk da haka zaka zaka ga mutum ya samu damar da zai zo yayi kaulakantar da su iya zagin su iya tsini musu albarka bayan addinin wannan bai zo ba sai tafarkin su sai da daga hanyar su hatta qur'anin da kake karanta Allah bai sabkar da shi ba dunkule ka samu ko wani kakanka ya ya same shi ba mahaifinka ya gada kai ka gada daga shi su dai suka kawo shi wanda kake zagi kake la'anta qala mala yace qawluhu faqamu bi shari'atihi wa tamassaku bi sunnatihi wa abdu 'alayha bin nawajiz aqidatan wa ibadatan wa khuluqan wa adaban fasaru hum at-ta'ifatu alladhina la yazaluna 'ala al-haqqi zahirina la yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta ya'ti amru Allahi تعالى وهم على ذلك malam yace faqamu bi shari'ati wannan mutane sai suka tsaya da shari'ar Allah madaukake suka zartar da ita a rayuwarsu wa tamassaku bi sunnatihi bi shari'atihi ana nihin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce shari'ar Allah wa tamassaku bi sunnatihi suka yi ruko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafarkin shi hanyar shi wa abdu alaiha bin nawajid suka tamnewo suka rike wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gam gam gam da wa'annan hakura wa'annan su ake cewa nawajid na'am aqidatan bangaren aqida wa ibadatan da bangaren ibada wa khuluqan da bangaren kyawawan halulluka wa adaban da kan bangaren ladubba ina wannan abubuwa guda biyu guda hudu tare da suke zaman to bangaren akida bangaren ibada bangaren kyawawan hali da ladubba fasaru hum ta'ifatu alladhina la yazaluna 'ala al-haqqi zahirin da wannan ne suka kasance tawaga ko bangare ko al'ummar da basa gushewa akan gaskiya zahirina suna marinjaya bayyanannu la yadurruhum man khazalahum bayya cutar da su wanda ya tabar da su wanda bai taimaka musu ba akan wannan abu aw khalafahum ko kuma bayya cutar da su wanda ya saba tafarkin su hatta ya ati amrullah har sai al'amarin Allah ya zo mun ga can malam ya fassarar da al'amarin Allah shine iskar da za ta zo ta tahiyar da dukkan wanda ya zamanto mumini ne tabar wanda ya zamanto ashrarun nas kafiran mutane ko kuma ma'abuta sabo wahum ala zalika ba sa gushewa akan wannan tafarki har sai lokacin al'amarin tashin kiyama ya zo qala wa hadha kama haddatha bihi an-nabi sallallahu alaihi salatu wassalam bi annahu la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq ظاهرين لا يضرهم من من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك قال يا كاو wannan hadisi tace kamar yanda annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi yace wata wani bangare daga cikin al'ummata wata tawaga wata jama'a daga cikin al'ummata ba za ta gushe ba akan gaskiya zahirina suna bayyanar da wannan gaskiya suna ruko da ita suna rinjayar da gaskiya akan ƙarya la yadurruhum man khalafahum bayya cutar da su wanda ya saba musu hatta ya ati amrullah har sai al'amarin Allah ya zo wahum ala zalik suna kan wannan tafarki fama huwa amrullah malaye kawa ayat tambaya menene amrin Allah qala amrullah subhanahu wa ta'ala al'amrin Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya wa ta'ala ya daukaka huwa al'amrul kauni shine al'amari na sarari alladhi yaqdi bi fana'i kulli ahli alkhair wanda yake hukumci ko yake karar da dukkan ma'abucin alkhairi hatta la taquma sa'atu illa ala shirar al-khalq ha awaye gari tashin kiyama ba zai kasance ba sai akan mafi sharrin mutane idan mutanen kwarai sun tahi Allah ya rasar da su doran kasa ba zai saura ba sai mutane kafirai ko kuma masu saban Allah madaukaki kama sabata an nabi sallallahu alaihi wasallama kama yanda ya tabbata daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi wannan hadisi kuma imam muslim ya fitar da shi kalkashin hadisi na da ɗari tara da bakwai na wa kama sabata anhu annahu qala haka nan kamar yadda ya tabbata daga annabi wanda tsirayen Allah da mucin tsara tabbata a gare shi la taqumu sa'atu hatta la yuqalu Allah Allah tashin kiyama ba za ta kasance ba har sai an waye gari ba za ka ji wanda zai ce Allah ba Allah Allah babu shi ta dai kawai sun kafircewa Allah shahuliyar suke ba ruwansu da Allah kuma wannan yanayi an fara an shiga cikin shi domin duk abin da turawa suke yi raba al'umma daga Allah da Allah kawai ba a so a yi zancen Allah fayafina almu'minun kulluhum wala yabqa illa shirarul khalq mu'minai na gaskiya za su kare ba wanda zai saura sai mafi sharrin halitta qawluhu wa nahnu walillahi alhamdu ala atharihim sa'irun wa bi siratihim almu'ayyida bil kitabi was sunna muhtadun malan yace kuma mu kuma mu Allah muke wa godiya ko godiya dukkanta ta tabbata ga ala ala atharihim absa guraban su ne sa'iruna muke tayya kinan ta inda suka taka nan muke takawa wa bi siratihim da sirarsu ne tafarkinsu ne hanyoyinsu ne mu'ayyidati al-mu'ayyidati bil kitabi was sunna wadda aka karhofar da ita da alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muhtaduna muke shiriwa hadha khabarun an aqidati al-muallif mala yace wannan labari ne game da aqida wanda ya wallaha wannan littafi wa hadha laysa min babit tamadduhi wannan kuma ba wai babi bane ba na yaban kai a'a domin malam shi wallah littafin kuma shi ya sharhi shi ba wai iya yaban kanshi bane ba wa in kana al-insanu ma'murun bi an yuthni 'ala Allah azza wa jal wa yatahaddathu bi ni'matihi duk da cewa mutum an umarce shi ya wa Allah madaukaki ya jinjina wa Allah madaukaki ya bi Allah kuma ya zantar da ni'imar da Allah madaukaki ya mishi kamar yadda Allah madaukake ya ce wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith game da ni'imar da Allah madaukaki ya ma ni'imar ubangiji ka zantar da ita zance na magana kuma ka zantar da ita a aikace qawluhu almu'ayyidati bil kitabi was sunna da yace wadda aka karhofar da ita da alqur'ani mai girma da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala hadha wasfun kashifun walaysa wasfan muqayyida muqayyadan yace wannan kaman kama ce wadda za ta yaye abinda ba baya tare da shi ba wai kaman taswa bace wadda aka kaddabe bai ta li'anna sirata ulaika alqaum kulluha mabniyatun 'ala alkitabi was sunnah domin tafarkin ko sirar wa'ancan mutane dukkan ta ginu ne akan alkur'ani mai girma da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantatta wa hadha min haythil jumla malai ce wannan kuma ana nihin abin da yazo a dunkule wa in kana ba'dhum qad yukhti inda cewa wani daga cikin su mai waye kuskure fala yusibu sunna zaka ga ya kaucewa sunna bai dace da sunna ba amma a jumulce a dunkule suna kan tafiya ne akan tafarkin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam qawluhu naqulu zalika tahadduthan bi ni'matillahi ta'ala wa bayanan lima yajibu an yakuna alaihi kullu mu'min malam yace muna fadin wannan ne zantar da ni'imar da Allah madaukaki ya mana kuma da yin bayani akan abin da ya zamanto wajibi ne mumini ya kasance akan shi innama qala al-mu'allifu zalika mala ya faɗi wannan ne li Allah yuqalu dan ka a ce innahu yafkharu bi nafsi cewa iya alfakhari ne da karan kanshi an kana ala sirati haula kasancewar shi ya kasance akan sirar wannan mutane fahum yaqul fa huwa yaqul min babi tahadduth bi ni'matillah na hadin wannan magana ne a kalkashin babi na zantar da ni'imar da Allah madaukakewa bawan shi وكذلك بيان ما يجب أن يكون عليه كل مؤمن كما كان بياني ني abin da ya zanto wajibi kowane mumini ya kase ya kasance a kanshi wa qawluhu nas'alu Allah ta'ala أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب ina ga muna yi tsaya kan wannan gaba mu tashi akan ta insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk